jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma sha hudu ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara takwas, wanda ya daidai da sha shidda ga watan oktoba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara shidda. cikin hikimar allah da rahamarsa ya sake maishe mu don ci gaba da karatun littafinmu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imamul munziri muna cikin babi mai bayani game da tsoratarwa dangane da riya ko jiya mun tsaya ga hadisin abu hurairah yau da yarda Allah za mu tashi hadisin shaharun na haushen hadisi na hamsin ganawa kufa gana ku duk na hamsin ne kudin lamba guda ce to hadisi na hamsin ci gaba dai da bayani dangane da tsoratarwa ga abin da ya shafi riya ya ce wa an shaharun na haushen an abdurrahman ibn ganamin qala لما دخلت مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء ألفينا أبارة بن الصامت hadisin mu na farko yau an karɓo shi daga wani tabi'i da ake kira shahar ɗan haushen wannan bawan Allah tabi'i ne amma malaman hadisi suna raunana shi mutum ne mai rauni to a kai ne an ka raunana hadisin daga shahar ɗan haushab shi ko ya karɓo an abdurrahman ibn ganamin daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kira abdurrahman ɗan ganam ala shi wannan sahabin mai albarka abdurrahman ibn ganamin yace lamma dakhaltu masjid al-jabiya lokacin da na shiga masallacin jabiya jabiya sunan wasu sunan wasu kabila ne a ƙasar sham kamar da za ta zo ta biyu ya ce lokacin da na shiga masallacin jabiya ana wa abu darda'i da ni da sahabin manzon Allah abu darda'i kaga shi abdurrahman ibn ganamin mai ba da labarin sahabi ne ya ce to Allah ya kai mu tafiya sham mun ka shiga masallacin wasu jama'a su jama'ar su ake kira jabiya sai an ka jingina masallacin gare su kamar a ce masallacin fulani kun fahimta fulani ba sunan kabila ba ne an ka ce masallacin fulani kaga an jingina masallacin ga ga su 'yan kabilar masu masallacin mun karanto in kuna tunowa tun farko farkon sahihul bukhari ga karatunmu na sahihul bukhari yace ya halatta jingina masallaci ga wani mutum ko ga wasu jama'a ya kawo hujja ana cewa masjidun nabi sallallahu alaihi wasallama masallacin annabi shi annabin kansa ya ce haka nan ya ce masjidi hada masallaci na wannan akwai masjidu bani zuraikin nan cikin garin madina kuma annabi bai hana ba da dai sauran masallatai kun fahimta don haka ya halatta a ce masallacin shehu masallacin bello masallacin atiku masallacin Hassan dan Mu'azu masallacin Abubakar Gumi duk ya halatta haka ya ka halatta a ce masallacin Fulani ko masallacin Yarbawa ko masallacin Hausawa duk ya halatta ya halatta a jingina masallaci ga wani mutum ko wasu mutane ko wata kabila ba wai an karbe ma Allah da ya ce wa annal masajida lillahi ba ba an karbe ma Allah ba ya wannan jinginawa ne kawai jinginawa ne kawai ina fatar kun fahimta to shi ne wannan sahabi abdurrahman ibn ganamin ya ce lamma da kaltu masjid aljabiya lokacin da na shiga masallacin wasu jama'a mutanen sham da ake kira jabiya ana wa abu darda'i da ni da wani sahabi dan uwana abu darda'i abu darda'i a mashahuri ne ko alfaina ubada ibn samit sai mun ka sami wani sahabi dan uwanmu ubada dan samit shi ma sahabi ne mashahuri kun fahimta fa akhadha bi yamini sai shi ubada sai ya kama hannuna na dama bi shimalihi da hagunsa yanzu mu biyu sahabbai mun ka zo ko da mun ka shiga masallacin sai mun ka iskan ma wani sahabi dan uwan mu ubada dan sabit yana ganin mu sai shi ubada ibn sabit ya kama hannun dama na bi shimali da hagunsa wa shimal abi darda ya kama hannun hagu na abu darda bi yamini da hannunsa na dama kaga sai ya rike mu kenan ko kamar kamar yaya kama haka taso yawa kai kuma taso kaga hannu ne na hagu sai ya kama hannu na dama hannu ne na dama sai ya kama hagu wanga sai ya rike mu haka sai mun ka hito masallaci mun haka mu tafiya har mun ka hita masallaci kun fahimta to fakaraja sai ya fita shi ubada dan samit ya fita da ina da cikin masallaci da cikin masallacin ne mun tarar da shi ya fita yamshi yana tafiya bainana tsakaninmu mun sashi tsakiya wannan hannun nan ta ji mu kuma muna ganawa me gani ganawa muna magana cikin asiri in banda mu ba mai jin abin da muke cewa wallahu a'lam bima naja yace Allah shine mafi sani game da abin da muke gana ma'ana in bancin mu mu uku din nan da shi ubada da ya kama hannuwan mu da mu da ya kama hannuwa mu biyu in bancin Allah ba mai jin abin da muke cewa magana cikin sirri ita ce ganawa faqala ubadat ibn samit sai shi wannan sahabin da an rike da hannuwan mu ubada dan samit sai yace la in dalabikuma umru ahadikuma to sai kun diba littafin ku akwai gyare-gyare ni na gyara nawa don haka duk yadda kun kaji na faɗi haka a daidai sai ya ce muna la'in ɗalabe kuma umru ahadikuma in rayuwar ɗayan ku ta yi tsawo aukila kuma ko ko dukkan ku ko biyar in rayuwar ku ta yi tsawo ko gudan ku ko duk ko biyun layushika ne lalle kun yi kusa ko biyu an tare yan rajula ku ga mutum min sabajil musulmi ne daga tsakiyar musulmi sabaji sai ya ce ya ani min wasaɗil musulmi na kaga ya fassara kalmar sabaji ko me ma'anar sabaji wasaɗi ya ce in rayuwar ku ta yi in rayuwar gudan ku ta yi tsawo ko ma duk ku biyun in rayuwar ku ta yi tsawo to an yi kusa ku ga mutum tsakiyar musulmi ƙura alƙur'ani su musulmin makaranta alƙur'ani ko ƙura alƙur'ani kila haka ya rubuta muku ƙura alƙur'an eh min sabajil an tarayyar rajula min sabajil musulmina ƙura yawa ƙura'il ƙura'ani makaranta alƙura'ani su musulmin za ku ga wani mutum tsakiyar mutane makaranta alƙura'ani Allah lisanin Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yana karatun ƙura'anin wadda kasan ya cirinto shi ne daga harshen annabi Muhammad ma'ana yana karatun ƙur'ani da tajwidi karatu na larabci ba irin karatun hausa ko yaren garinsu ba shi ne ma'ana Allah lisanin Muhammadin ba ana nufin ya karanto akan halshen annabi ba a yana karatu wada kasan ya ciranto ne daga halshen annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimta yana karatun qur'ani karatu mai kyau gwani ne alaran mana gangaram kun fahimta kuma ba irin garda wannan da ba su da tajwidi ba qad a'adahu ya maimaita karatun qur'ani yana ta maimaita shi wa abdahu kuma yana bayyanar da shi fa halla halalahu ya karanta halal ɗinsa ba ya halattar da halal ɗinsa ba ya karanta duk abubuwan da suke halal cikin ƙur'ani wa harrama haramahu hakan ga ya karanta duk abin da a haram cikin ƙur'ani ba ya haramtar da haram don in ya halattar da halal ya haramtar da haram kenan ya bi dokokin to ba haka ake fassarawa ba ahalla halalahu fa ahalla halalahu ya karanta duk abubuwan da halal cikin Qur'ani shi wannan makarancin wa harrama haramahu kuma ya karanta duk abin da haram cikin Qur'ani wa nazala kuma ya sauka inda manazili gumma saukayyin Qur'ani duk wata doka da ka sani cikin Alqur'ani ta aiko a bari da labari da menene duk ya karanta shine nazala inda manazili kun fahimta au ko kuma ga wata riwaya ya kawo muku au au qara'ahu ala lisani akhihi ko kuma in rayuwarku ta yi tsawo za ku ga wani mutum tsakiyar musulmi makaranta qur'ani qara'ahu ala lisani akhihi ya karanta qur'ani irin karatun harshen dan uwansa ƙira'atan karatu ala lisani muhammadin kamar dai sun karanto ta ne ta harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa'adahu ya maimaita karatun wa abda kuma ya bayyanar da karatun wa ahalla halalahu ya karanta duk abin da halal na qur'ani wa harrama haramahu kuma ya karanta duk abin da haram na alqur'ani wa nazala inda manazili kuma ya sauka gun duk wani masauki na alqur'ani ma'ana duk wata doka ta alqur'ani ya san da ita amma kuma shi wannan mutumin yanzu ya zaka siffanta wannan mutumin ya amka ce ka siffanta shi malami malami mai yawan ilimi kun fahimta to la yahuru minhu amma baya komawa la yahuru bi ma'ana la yarji'u hara bi ma'ana raja'a kun fahimta la ya huru minhu amma baya komawa ga abubuwan da qur'ani yake dauke da su shi wannan makarancin illa kama ya huru ra'sul himaril mayyit sai kamar yadda kan jaki matacce yake komawa kan mataccin jaki jama'a jaki ko da yana dare ya kansa yake duk cikin dabbobin da Allah ya halitta ba balidiyar dabba mai mugun kai kamar jaki ko yana da rai to ina ga in ya mutu iyakar tsalguwar da mai tsalguwa kai ma ya ci ga kanan kan haka makan jaki yana nufin ga girma ko ga balidanci ga balidanci ba balidiyar dabba kamar jaki to sai annabi ya ce duk wancan karatun da wancan alaran mai yayyafa da maimaita karatun da bayyana karatun jama'a da halal din da ya karanta da haram din da ya karanta da sauran hukunce hukuncin duk da yayi mastarin din na Qur'ani amma baya komawa ga dokokin alqur'ani illa kama ya huru ra'sul himaril mayit face kamar yadda kan jaki matacce ke komawa yadda kasan kan jaki matacce ga mai shi kan jaki matacce jama'a jaki bayan ya mutu kan nan yana da wani amfani ga shi mai jakin to yadda ka san kan jaki matacce bai da wani amfani to haka shi mutumin nan makarancin nan baya da baya amfani da karatun da ya karanta kun fahimci abin da ubada dan sami ke son ya gaya musu to in kun fahimta ku faɗa min me ke son ya ce musu yana ce masa habbai yan uwansu cewa in rayuwarku ta yi tsawo Allah zai kai ku wani lokaci wanda mutane ga su da ilimi na alkur'ani amma babu aiki kun fahimta ga ilimi duk abinda duk ayar da ka jawo sun san da ita duk wani hukunci da ka ɗauko cikin ƙur'ani sun san da shi duk abinda a cikin ƙur'ani na aiko a bari ko hukunce hukunce sun san da shi amma babu aiki jama'a 'yan Allah bai kai sahabban nan ba mu Allah ya kai mu wannan lokaci ko bai kai mu ba ga malami abin da an malami amma aikin da yake aikata ko kare ba ya ci abin da ubada dan samu ke ne yake ce musu Allahu akbar kuma na yi imani wannan maganar ga mai gida ya ji ta don al'amari ne na gaibi ubada dan samu ya isa ya magana game da gaibi in ba ya ji ga malamin sa ba to kun ji wannan ko don haka ashe wannan kuma magana wannan hadisi na ubada yana karantar da mu ba wai ilimi ba jama'a aiki ba ilimi afala ba aiki wasu malamai ilimin su jagora ne kawai zuwa ga shigan su wuta jagora kawai zai yi musu zuwa ga shiga wuta kun san da haka nan ko ba ku sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'i waɗanda na tabbata gare shi annabi yana neman tsarin Allah daga abubuwa guda hudu cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa nafsin la tashba'u wa wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yustajabu laha ya Allah ina neman tsarin ka daga ilimin da bai da amfani ashe kenan tunda annabi na neman tsari daga ilimin da bai da amfani kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi na ishara ashe akwai ilimin da bai da amfani wani ilimi ne bai da amfani ilimin da mai shi bai yi aiki da shi ba kun fahimta irin malaman nan ne waɗanda basu ba su aiki da ilimin sun ka sakawa sun ka take ilimi Allah ya buga misalin su wuri biyu cikin Qur'ani da mafi sharrin halittu suratul juma'a ya buga misalin su da jaki eh kamar salil himari hamilu asfara kamar misalin jaki ne wanda a ɗauke da littafai sahihul bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah tafsirin jalalaini tafsirin ibnu kasirin tafsirin qurtubi tafsirin raddul duk dai tafsirai duk littafan shari'a dai an yi ma jaki karki an azo mai don Allah suna da amfani ga rai kana haɗuwa jaki ka ce akara makalla me farin lolin sallah to haka Allah ya misalta malami wanda Allah ya ba ilimi amma bai aiki da ilimi kamar jaki wanda an kayo makarkin littafai wani wuri Allah tabaraka wata ala cikin suratul araf ya misalta malamin da bai aiki da ilimin da ya karanta da kare kama salil himari in tahmil alaihi yalhas eh kama salil kalbi kama salil kalbi in ta matsalon kama salil kalbi ko kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله faƙasusu liƙasasa la'allahun ya tafakkaruna sai Allah ya ce misalin su misalin mutanen da Allah malamai waɗanda Allah ya ba ilimi sun ka ƙi aiki kamar misalin kare ne ya kare yake Allah ya ce in ta hamil alai in in ta hamil alai in ka kore shi in kai ya dauki a kai ne ka kore kare yalhas sai ya ce yana shisheka shisheka alamar menene alamar gajiya da wahala da rashin kwanciyar hankali to haka mugun malami yake kamar kamar misalin kare ne wanda ya kare in ka kore sai ta yana shisheka auta ta ruku ko ma ka bashi cikin inuwa inuwa mai sanyi yaya kare yake yalha shisheka da yake yi ma'ana shi kare kullun cikin alamar gajiya da wahalar tashin hankali yake to shi an misalin mugun malami kullun cikin tashin hankali yake ya zo ya karantar da bid'a kullum bai da natsuwa yaushe Allah zai kawo malamin sunna ya zo ya karantar da mutane sunna a walwale bid'an nan da ya kaga kullum cikin tashin hankali yake amma in ka karantar da mutane gaskiya kana gudun ko Abdullahi dan Abbas kana gudun ya zo inda jama'an nan karanta su balle wani duk malami in ya zo inda na Allah ne sai dai ya tabbatar da abin da kace amma in ka san kayan musu mugu-mugu to kullum za ka kwana da tsoron Allah kada ya kawo ɗan izala shi yasa kaji inda an ka sa zai izala ciki ya ɗuri ruwa shehunne su kama gwargwadon gudun ko gwargwadon ladakka wa kada a tsaya don me aka cewa abu don me kuka ce mutanen ku su gudu ba su tsaya su jiya saboda ya san ya aza mutane bisa ga abubuwa na bid'a ya san da izala ta zo za ta walwala bid'o'i nan da karantar da sunna da kullum mugun malami cikin tashin hankali yake addu'ar mu Allah ya kara mai tashin hankali inda mugun malami kada Allah ya bashi ya zanna lafiya ya zo yawa sarki ƙarya ko yawa gwamna ƙarya ko yawa wani shugaba ƙarya ka gani kullum cikin tashin hankali yake kada ya gano a gano ƙarya ce kuma komi ta daɗe sai an gano Allah ya shirya da mu kamar ƙaryar da malamai sun kai lokacin da mun kace doki an kace cin doki haram ne an kace cikin kawayen watsa labarai yanzu ƙaryar su ta bayyana ko bata bayyana ba daidai da ɗan yaro ɗan makarantar islamiyya ya san cin doki yanzu akwai hadisai ingantattu na manzon Allah game da halaccin cin doki to ya manyan manyan gingima gingiman malaman nan da sun kace doki haram ne ya za su yi yanzu ga hadisai ko yara sun san da su kaga sun ji kunya to Allah ya tsare mu da tsari ne to yanzu kun fahimci maganar Ubbada dan Samit ko yana faɗa masa habbai ‘yan uwansa da abu darda'i da abdurrahmanu na ganamin ya ce in Allah ya tsawaita rayuwarku ko duk ku biyun ku ɗaya da cikinku to za ku kai ga lokacin da za ku ga mutum cikin mutane makaranci alƙur'ani wanda Allah ya ba ilimi na ƙur'ani amma babu aiki baya aiki da abin da ya karanta Allah ya tsare mu daga ilimin da babu aiki ƙala ya ci gaba da cewa dai fabaina ma na hannu kazalika shi wane ne adda ƙala shi marwayacin hadisin abdurrahman ibn ganamin kun fahimta yace fabaina ma na hannu kazalika muna dai nan kamar haka iz tala alaina shaddad ibn ausin sai ga wani sahabi kuma ko ku wasu sahabbai su biyu sun koma bullowa inda muke da su nawa suke su uku da ubaratum na samit da abdurrahmanu na ganam da abu dardai to muna nan kamar hakan ga in dala Allah na shaddadu na aus sai shaddadu na ausin sahabi ne ko ba sahabi bane sahabi ne sai ya bullo muna wa auf ibn malik da auf ibn malik kaga an ka samu karin sahabbai biyu ran sun kammala su biyar radiyallahu anhu ma yarda Allah tabbata gare su fajalasa ilaina sai sun ka zauna inda muke kaga muna mu uku can da wasu habba annabi yanzu mun koma mu biyar kun fahimta faƙala shaddad sai shaddadun na aus ɗaya da cikin waɗanda na zo daga baya sai ya ce inna a kawafa ma a kafa alaikum daga mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro ayyuhan nasu ya ku mutane su waɗanne mutane yake magana ‘yan uwansa sahabban nan guda hudu da allon zaun tare da shi ya ku sahabban manzon Allah mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro lama sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya kula shine abin da ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa shi nake ji muku tsoro kamar sun tambaye me ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi sai ya ce manzon Allah ya ce yana ji muna tsoro min shahawatil khafiyya daga shawa boyayya boyayya da sakwatanci ya ake cewa boyayya haka take mutanen gaba suna fahimta ta ina ce boyayya boyayya eh to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ji muku tsoro mina shawatul khafiyya daga shawa boyayya wa shirki da kuma shirka shine manzon Allah ya faɗa ma su shaddadun na aus shi ne a shaddadun na ausin shi ko ya ce ma ya faɗa masa habbai yan uwansa kun fahimta faƙala ubadatun na samiti sai ubada ɗan samiti wa abu darda da abu darda sai sun kace allahumma gufran ya allah muna neman gafararka shi ne gufran gufran sai ya zama maf'ulun bihi ko ya zama maf'ulun mutlaq ko ya zama maf'ulun bihi yan ce maf'ulun bihi ne kaga kenan an shahi an shahi fi'ili ne da fa'ili kenan Allahumma inna nas'aluka gufranaka shine Allahumma gufran kun fahimta sai sun kace da ubada dan samit jin wannan magana ta shaddad ibn aus da abu dardai sai sun kace Allahumma gufran ya Allah muna neman gafararka awalam yakun rasulullah ya ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance kad haddathana ya ba mu labarin anna shaytana cewa shaytan kadi ya isa hakika ya yanke kaunar an yi uba da fi zirtul arab daga abota mai cikin yankin larabawa ba kai yanzu kai shaddadun ausan ka ce manzon Allah ce yana ji mana tsoron shawa boyayya da shirka ina magana shirka take ashe manzon Allah bai ba mu labarin cewa shedan shi da kai ne shedan da ka sa ai shirka ya yanke kauna daga asaki bauta mai cikin jaziratul arab fa amma shahawatul khafiyya amma shawa boyayya faƙad arafnaha mun san da ita hiya shahawatu dunya ita ce shawace shawacin duniya shawoyi na duniya min nisa'iha daga mata wa shahawata da shawoyinta dai ita shawa mun san da ita kun fahimta fama hada shirku menene wannan shirka allazi tukhawifuna bihi wanda kake tsoratar da mu game da shi ya shaddad ya kai shaddad sun ka tambayi faqala shaddad sai shaddad ya ce ara'aytum ku bani labarin laura aitum rajulan da kun ga wani mutum yi salli li rajulan yana sallah domin wani mutum don wa ake sallah don Allah to amma da kun ga wani mutum ya zo yana sallah ba don Allah ba don wani yaya ake sallah don wani ka gyara sallar ka ka kawata sallar ka don wani ya gani ya yaba ba kun fahimta yace ku bani labari ku da kamason wai ana shirka za a yi shirka da da laura aitum rajulan da kun ga wani mutum yi salli da rajulan yana sallah domin wani mutum aw ya sumu da rajulan ko yana azumi domin wani mutum aw ya tasaddaqa law ko yana bada sadaka domin nai a tarawna annahu qad ashara kuna ganin yayi shirka ko bai ba qalu sun ka ce na'am wallahi a wallahi yayi shirka duk wanda ya yake ibada don wani ba don Allah ba yayi shirka kun fahimta innahu man salla li rajulin yadda al'amari yake duk wanda yayi sallah domin wani mutum aw sama lahu ko yayi azumi domin sa aw ta saddaqa law ko ya bayar da sadaka domin sa laqad ashraka hakika yayi shirka fa qala shadda sai shadda da yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qultu ni naji manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man salla yura'i duk wanda yayi sallah yana mai riya yayi sallah ya sariya ga sallar sa mai riya yi don ka gwada ma mutane ba don Allah ba duk wanda ya yi sallah yura'i yana mai riya faqad ashraka manzo Allah ce yayi shirka wa man sama yura'i duk wanda ya azumi yana mai riya faqad ashraka shi ma yayi shirka wa man tasaddaqa yura'i duk wanda ya yi sadaka yana mai riya faqad ashraka yayi shirka waɗannan shirka ne ko ba shirka bane shirka ne faqala abu ibn malik sai auf ibnu malik ɗaya da cikin sahabban sai ya ce inda zalika lokacin jin haka sai ya ce afala ya amidu lahu to Allah ba zai yi nufi ba ila mabtugiya bihi wajhu zuwa ga abin da an ka nufaci yadda tai da shi min zalika al'amal kulli na waɗancan ayyuka dukkan su fa ya qabalu sai ya karbi ma khalasa lahu abin da yake banta gare shi abin da an kai saboda shi kun fahimta waya da'u ya bar ma ushrika bi abinda an kai tarayya gare shi in mutun yayi aiki wani aiki ya sa shirka wani aiki bai sa ba to Allah ba zai nufaci aikin da ba a sa shirka ba ya karbe shi wanda an ka sa shirka ya ki karba qala shaddadun sai shaddad yace inda zalika gun haka yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kullalle ni na ji manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa inna Allah azza wa jalla qala lalle Allah mai girma da buwaya ya ce ana khairu qasimin ni ne mafi alkhairin abokin rabo yanzu a kawo dubu ɗari a ce mu raba ka gani abokan rabon juna muke kenan ko ko a ba mutum biyu a ce su raba kaga abokan rabo to duk wani da kasa ana tarayya ta ga aiki ba kamata ya raba aikin nan da ni da shi ba to ni ne mafi alkhairin kasimin abokin rabo liman asharaka bi ga duk wanda ya yi tarayya da ni man asharaka bi shi an duk wanda ya hada wani abu da ni fa inna hashada amalihi fa inna hashda ba jasada ba me yasa muku jasada ba jasada ba ne dolge ne hashada ne ha'un ba jimun ba sannan sintin nan tana da ruwa shinun ce hashda shinun mai sukuni hashda kun gyara hashda wa amalihi sai ku goge wawun din nan babu ta sannan amalahu lam sai ku maidan maimakon fata ku maidan mata kasara fa inna hashda amalihi amalihi qalilihi ba qalilahu ba qalilihi wa kathirihi li sharikihi sai an yi gyara kun gyara to sai ya ce fa inna hashda amalihi dukka hashda bi ma'anar jami'a fa inna hashda amalihi man asharaka bi shay'an duk wanda ya hada wani abu da ni fa inna hajda amalihi dukkan aikinsa qalilihi aikin nan dan kaɗan ne wa kathirihi da mai yawa li sharikihi ya tabbatar ma abokin tarayyan nan alladhi ashraka bi wannan da yayi tarayya da shi ana anhu gani ni na wadata da gare shi ni na hidda hannuna inji Allah kun fahimci hadisin kaga hadisin da yana karantar da mu harancin riya duk abin da ka aikata in ka sare kai yi don wani ba don Allah ba ya zan null and void Allah bai karba don me saboda wannan da kai yi don shi ka tara shi da Allah kamar ga sallah ka yi sallah don wani ya gani ya yabe ka ko ya baka wani abu ko a ce ka iya ga hakikani sallah don wa ake yin ta don Allah ka zo masallaci ka yi sallah don Allah kuma don wannan da azza ne ko kwance yana kallon ka kaga yanzu ka yi tarayya to shi nashi rabo shi Allah ya fi da hannu na ya ban mu wancan kun fahimci hadisin sai ya ce rawahu ahmad imamu ahmad ya ruwaito shi wa shaharun shaharun na haushab tabi'in da ya karɓo hadisin ya ce zikiruhu an batun matsayinsa zai zo zuwa gaba can ƙarshen littafi zai kawo ma bayani game da shaharu amma kafin mu can macan na yi muku bayanin shaharu dai tabi'i ne kuma da ifi ne ga malaman hadisi to a kai ne an ka da ifanta wannan hadisin don haka wannan hadisin duk da yake jumlolin kaga suna da kyau ko kuma suna da wasu hadisai da ingantattu da ke tabbatar da su amma dai shi wannan hadisin ga ainihin kansa hadisi ne da ifi sai ku samu yadda Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi yace warawahul baihaqi fi sha'bi Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito wannan hadisin cikin littafinsa Shu'abul Iman. Wa lafzuhu ga lafazin Baihaqi nan an Abdurrahman ibn Ganam daga Abdurrahman dan Ganam annahu kana fi masjid Dimashq cewa shi Abdurrahman ibn Ganam ya kasance cikin masallacin Dimashq. Ina ne Dimashq? Wace ƙasa Dimashq take? Yemen, Sham. Sham kaga kaga shi na fassara muku to nan cikin ƙasar nan dimash nan ne ake da wata ƙabila da ake kira jabiya dimash kuma cikin ƙasar sham take present syria ita ce damascus da turanci da kwata syria ita ce abujar syria kun fahimta to cewa shi wannan sahabi abdurrahman ibn ganamin annahu kana fi masjid dimashq ya kasance cikin masallacin dimashq ma'a nafarin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tare da wasu jama'a na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fihim mu'adh ibn jabal daga cikin sahabban akwai mu'adh dan jabal yarda Allah tabbata gare su duka fa qala abdurrahman sai shi abdurrahman ibn ganamin din nan yace ya ayyuhan nas ya ku mutane kaga sahabbai ba su nauyin baki ga ƴan uwansu nasiha mu ko yanzu muna nauyin baki ga yin nasiha mi mu abba mu da nauyin baki ga yi cince da tsego ne giba dan uwanmu muna zanne tare da shi yayi ba daidai maimakon mu faɗa mai wani abin da kai kai tsoron Allah ka gyara ba haka ake yi ba ka saba ma shari'a bari muka sai ya tashi in mun gama hira da shi ya tashi sai mu kama yi ai kaza yayi wallahi kaza yayi ana ce mata nasiha wannan to Allah ka sa mu zama masu nasiha ba masu giba ba فقال عبد الرحمن سي عبد الرحمن من غنمه yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna akhafu ma akhafu alaikum lalle mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro ashirkul khafiyu shine shirka boyayya fa qala mu'adh ibn jabal sai mu'adh dan jabal yace allahumma gufran ya allah muna neman gafararka awa ma sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul eh baka ji manzon allah tsira da amincin allah sabbata gare shi yana cewa haifu wadda'ana lokacin da yake muna bankwana ba me ya haifu wadda'ana wada'i bankwana lokacin da yake mana bankwana yaushe annabi yake bankwana da su lokacin da yayi hudu ba ta bankwana ga hajjatul wada'i ba yayi hudu ba ba safiyar sallah wata hudu ba mashahuriya yace inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum hara ya faɗi jumloli dai masu yawa to shine haifu wadda'ana eh manzon Allah bai ce ba lokacin da yake mana hudu barban kwana ai hina ya haɗubu huɗubatal wada'i lokacin da yake muna huɗubar bankwana ya ce inna shaiɗana lalle shaiɗan ƙadi ya isa haƙiƙa ya yanke ƙauna an yi uba da daga abota mai fi jazira tukum hadi cikin wannan yanki naku jaziratul arab irin yadda tauhidi Allah ya ba manzon Allah sa'a yadda sa tauhidi cikin zukatan musulmi to shaidan ya riga yanke kauna ya tabbatar da ba abadan ba za su sake koma ga bautarsa ba walakin sai dai yuda'u za a yi mai da'a shi shaidan a uzbillahi fi ma ta hataƙiruna ga abin da kuke wulakantawa min a amalikun na ayyukanku faƙarra da ya yarda da haka nan me ma'anar wannan magana kafin zakkuwar manzon Allah larabawa wasu na bautar itace gumaka wasu na bautar duwatsu wasu na bautar kaza wasu na bautar kaza gumaka dai ga sunan daban-daban lata da uzza da hubal da manata da wane ne ba su suke bauta ma ba gumaka na duwatsu da itace to irin yadda manzon Allah ya kafa tauhidi cikin zukatan musulmi shi shedan kansa mai sa a bauta ma gumaka ya yanke kauna ya tabbatar da ba a sake bautar gunki cikin jaziratul arab kun fahimta amma yanzu abin da ya rage ma musulmi shine za su rinka biye shedan ga wasu abubuwa da suka walakantawa na ayyukan addini menene be shedan kamar ka zo sallah sai kila akwai mutane nan Allah ya baka murya ya baka tajwidi ya baka murya mai kyau da karatun Qur'ani sai ka gyara murya maimakon ka yi karatun ka don neman yarda Allah sai ka buɗe murya ka yi karatun nan don waɗannan da aka kusa su jiya shedan ya samu rabo ga sallar ka ko bai samu ba to abinda shedan abba yake kauna ba kenan amma dai a koma ana sujuda ga dutse ko icce shedan ya san har abada bai koma jawo mutanen jaziratul arab sai haka nan kun fahimta ashe kenan menene ya rage ma shaidan ya sa mutane su yi riya ayyuka ba don Allah ba fa qala abdurrahman sai abdurrahman ibn ganin me yace an shudukallaha ina hada ka da Allah ya mu'az ya kai mu'az amma sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya qul eh baka ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana cewa man sama riya'an duk wanda yayi azumi akan riya yana mai riya faƙar a shirka haƙiƙa ya yi shirka don Allah ba ku masu Allah na faɗin haka ba wa man tasaddaqa riya an hakan ga duk wanda yayi sadaka yana mai riya faqad asharaka haqiqa yayi shirka fa zakara hadisi ya ambaci dai cikon hadisin wa isnadu sai dai isnadin wannan hadisin laysa bil qa'imi ba tsaye bane kaga jumlolin hadisin tabbas haka suke ko wannan bai inganta ba waɗannan jimlolin duka sun inganta cikin wasu hadisai ingantattu amma yanzu ina hadisin ya samu matsala ba gefen ba gefen matani ba gefen isnadi shi yasa ya ma isharar ce wa isnaduhu laysa bil qa'im isnadin hadisin ba tsaye bane tabbas haka yake akwai makaryaci don haka wannan hadisi sababiyan makaryacin da a cikin isnadi ne hadisi ne maudu'i kun fahimta amma ce mai maudu'i ba shi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi maganar ba akwai wasu wasu hadisai da sun inganta da waɗannan maganganun suke tabbas annabi ya faɗi amma cikin isnadin tunda akwai makaryaci to ita dai wannan riwaya wagga dai da an gaba gare mu wannan hadisin maudu'i ne kun fahimta sai ku sa mai mimun yace warawahu ahmad aidan shi ma imamu ahmad ya ruwaito shi ya sake ruwaito shi wal hakim da imamu hakim min riwayati abdul wahid ibn zaid daga riwaya abdul wahid dan zaid an ubada ibn nusayyin daga ubada dan nusayyin kala yace dakaltu ala shaddad ibn aus na shigo inda shaddad dan aus fi musallahu nan inda yake sallah a wurin sallar sa wa huwa yanki ko da nizo sai na tarar da wannan sahabin shaddad ibn aus yana ta share kuka Allahu akbar faƙultu sai na ce ya aba abdurrahman ya baba abdurrahman mallabi abkaka menene abin da yake saka kuka ƙala ya ce hadifin sami'tuhu min rasulillahi wani hadisi ne wanda ni jiya daga manzon Allah shine yake sa ni kuka Allahu akbar ƙultu ni ce wa ma huwa menene shi mi ka jiya daga manzon Allah ƙala sai shi shaddad ibn ausin ya ce bainama ana inda rasulillahi wata rana ina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ra'aitu bi wajhihi amran sai ni ga wani al'amari ga fuskar manzon Allah sa'ani da ya bata mini rai me ya gani ga fuskar manzon Allah damuwa sai na ga wani al'amari ga fuskar manzon Allah sa'ani da ya bata min rai kenan ina tare sai na ga fuskar manzon Allah ta canza fuska ce akwai damuwa faƙultu sai na ce bi abi wa ummi ya rasulallah da uwata da ubana duk fansa ne gare ka ya manzon Allah mallazi arabi wajhika menene nake gani ga fuskar ka manzon Allah me yasa ne kana ga fuskar ka ta canza qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ara amran wani al'amari ne nake gani a takhawwafuhu ala ummati ina jin tsoron wannan al'amari ga al'ummata shi qata min rai Allahu akbar menene shi ya rasulullah yace ashirku shirka wa shahawatun khafiyatun da kuma da kuma shawa koyayya waɗannan abubuwa biyu su ne na gani cikin al'ummata to su ne sun kaɓata min rai shirka da shawa koyayya qultu sai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam nace wa tushriku ummatuka min ba'daka kenan al'ummar ka za su za su koma mai shirka bayan wucewarka ta'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya shaddad ya kai shaddad innahum su al'ummata la ya'buduna shamsan ba za su bauta ma rana ba wala watana haka ba za su bauta ma kowane irin gumki ba wala hajaran haka ba za su bauta ma kowane irin dutse ba ma'ana shirka ta bautar rana ko duci ko gumki babu ta kun fahimta walakin sai dai yura'una nasu bi a'malihim za su rinka nuna ma mutane ayyukansu na ibada za su rinka yin riya to riya meye matsayinta shirka to ita a shirkar da manzo Allah ke ji ma al'ummar su tsoro Allah ka tsare da shirka qultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah ar-riya'u shirkun huwa riya shirka ne riya shirka ne shi qala na manzo Allah ce kware kuwa qultu nace fa mashi hawtul khafiya to ita ne mun santa to menene shawa boyayya qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuzbihu ahadukum shirka shawa boyayya ita ce ɗayan ku ya wayi gari sa'iman yana mai azumi fata aridu lahu shahawatun sai wata shawa ta gitto mai min shahawatin duniya daga shawoyin duniya fa yaftar ya kare azumin saboda wannan shawa kawai to irin shawar nan nake ji muku tsoro wanda za su sa ku bata ayyukan kun ji wannan hadisin ko qalal hakim imam hakim ɗaya da cikin wa'anda fitar da hadisin yace wal lafzu lahu kuma lafazin nashi ne shi hakim yace sahihul isnad wannan hadisi mai ingantaccen isnadi ne Allah ya gafarta mu hakim qalal hafiz wane ne hafiz anan imam al-munziri sai yace kaifa akara makallahu zai yi raddi ga malamin sa hakim ba hakim ya ce abin sahihul isnad ba sai imamul munziri ya ce kaifa yaya wannan hadisi za a ce mai mai ingantaccen isnadi wa abdulwahid ibn zaid az-zahid matarukun alhali ɗaya da cikin marwayatan abdulwahid ibn zaid az-zahid mutum ne mataruki makarici ne ga abin da bai sha hadisi ba yanzu hadisin da adda mataruki cikin isnadin sa aka ce masa sahihul isnadi kai tasafulin yayi yawa na hakim Allah ya gafarta mishi kun fahimta to dangane da wannan wannan illa da Imam al-Munziri kansa yayi ya bayyana mana ita cewa daga cikin isnadin akwai Abdul Wahid ibn Zaid az-Zahid kuma mataruki ne me sunan hadisin matarukun da'ifun jiddan don haka akan wannan Abdul Wahid wannan hadisin da'ifun ne jiddan amma duk jimlolin sun tabbata cikin wasu hadisai kuma ingantattu kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi warawa ibn maja shi ma imam ibn maja shi ma ya ruwaito wannan hadisin min riwayati rawad ibn jarrah daga riwayar rawad dan jarrah an amir ibn abdullahi daga amir dan abdullahi an al-hasan ibn zakawan daga hasan dan zakawan an ubada ibn nusayyin daga ubada dan nusay an shadda daga shadda ibn ausin sahaben annabi sallallahu alaihi wasallama qala shi shadda da yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna akhawafa ma akhafu ala ummati lalle mafi tsoron abin da nake ji ma al'umma ta tsoro al-ishraku billahi shirka da Allah shirka da Allah amma inni lalle ni lastu aqulu ban zai ina cewa ya abdu na shamsan ba annabi yayi ishara al'umma ta za su yi shirka ba sai ce to amma ban ce za su koma bautar rana ba wala kamaran ko wata wala watanan ko gumki ba ita ashirkar da manzon Allah ke nufi ba walakin sai dai a amalan wasu ayyuka za su aikatawa li gairin lahi ba don Allah ba wa shahawatan khafiyatan da kuma shawa boyayya wadda za su rinka bata ayyukansu na ibada saboda ita wannan shi abin da ke ji muku tsoro yanzu kun fahimci shirkar da manzon Allah ka ji ma al'umma ta tsoro ko wace shirka ce shirka karama ita ce riya don haka jama'a kusan riya ba ta da kyau har annabi ya mutu yana ji ma al'umma su tsoron riya Allah ka tsare mu daga riya to mu koma ma hadisin can riwaya ta biyu wanda nace muku da ifin ne jiddan wanda hakim yace masa ilal isna can karshe ne yace yuzbihu ahaduhum sa'iman fata'adil lahu shahawatun min shahawatid dunya fayutiru shawa boyayya ita ce mutun ya waye gari yana mai azumi sai wata shawa daga shawoyin duniya su gitta mai sai ya karya azumin kaga hadisin duk da yake bai inganta ba ko da ya inganta me yake karantarwa ashe mutum ya karya azumi saboda wata shawa ta duniya laifi ne wani azumi an kafi karya saboda shawa azumin nafila to ka gani bai kamata ai wannan bai amma dai saboda a ƙara muku ilimi na dai faɗa muku wannan hadisin da ifin jiddan ne ba a shiga ɗaka da shi ko to amma kuma bayan zama ne da ifin jiddan kuma akwai wani hadisi sahihi wanda wannan hadisin ya saba ma muna da hadisi ingantacce imam albani ya kawo cikin sayul jami'ar sagir kuma ya inganta shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa as-sa'imul mutadawwi amiru nafsihi in sha asama wa in sha taraka as-sa'imul mutadawwi mai azumin nafila amiru nafsihi shine shugaban kansa shine shugaban kansa me ma'ana shine shugaban kansa shi ke ba kansa umarni in sha asama in ya so ya ci gaba da azumin wa in sha taraka in ya so ya bari ke wannan hadisi kuma sahihi ne wannan hadisin annabi ya tabbatar da azumin nafila ban ce muku na farilla ba na nafila kana an mashi'a ce taka in ka ga dama in ka dauki azumi kana iya ida abinka in ka ga dama kana iya karya shi ba laifi ne akan azumin nafila ba sabanin wannan kun fahimta to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai ya ce wa Amir ibn Abdullahi la yu'rab shi kuma wannan riwayar ta ƙarshe ta Ibn Majah ya ce amir ibn abdullahi shi amir dan abdullahi ba ga amir ibn abdullahi ba an an al-hasan ibn zakawana to amir dan abdullahi da a cikin isnadin hadisin la yurau ba a san shi ba kaga kenan akwai majhuli cikin isnadin wa rawadun shi kuma rawad ya tilka lamu alai insha Allah ta'ala shi ma magana za ta zo a kansa shi ma da ifi ne in Allah ya so kaga akan haka shi ita ma riwaya ibn majah da ifiyata sai ku samu wannan karin da ifin kun fahimta to sai wani na daban ya ce wa rawal bai haƙi fi sha'abi imamul bai haƙi ya ruwaito hadisi cikin sha'abil iman an yi alam na shaddadin an abihi shaddadun na aus ƙala kunna na uddun riya shi shaddadun na aus ya ce mun zan muna ƙidan ya riya fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi a shirkal asgar matsayin shirka karama to wannan shine sahihi wannan sahihi ne kan tagarya kun fahimta kaga duk karatun mu na yau sai yanzu mun kaci karo da sahihi saura duk da ifai ne amma kuma ce musu da ifai an da ifanta su ne saboda me saboda matsalar isnadi wani da ifi da a cikin isnadin amma duk jumlolin suna da bakin ta wasu hadisai ingantattu don haka ba waci za a yi da magana batun da an ce hadisin da ifi ne akwai wasu hadisai da sun ka inganta masu kama da waɗannan don haka duk hadisan abin nan kun fahimta sai hadisin mu na gaba ya ce wa anil qasim ibn mukhaimira annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal la yaqbalu Allah amalan fihi mithqalu habatin min khardal min riya'in rawahu ibn jarir dabari mursala hadisin mu na gaba an karɓo shi daga ƙasim ɗan muhaimira annan nabiya sallallahu alaihi wasallam alka ga matsala ƙasim ɗan muhaimira tabi'i ne to ina ya haɗu da annabi har annabi ya ce mai kaza kaga tashin farko irsali me sunan wannan hadisi mursal madalla kaga wannan hadisi mursal ne tunda ƙasim ba sahabi bane kuma ga yace annan nabiya kala kaga irsali kenan hadisi mursal kuma da ifi ne shi tun mamce ko ina kun ji matsayi ne ko to sai ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce la yaqbalu Allah amalan Allah bai karba kowane irin aiki kaga amalan nakiratu annakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umuma kaga kowane irin aiki babba ko karami la yaqbalu Allah amalan Allah bai karba kowane irin aiki fihi miqalu habbatin wanda cikin aikin na akwai akwai misalin kwaya guda min khardalin ta komariya me komariya bubburwa me bubburwa ta shara to kun san bubburwa da ake shara ko to ka san can ga kan nan inda sansamin nan suke ba nan ƴaƴa suke ba masu hitowa masu tsirowa to kakkaɓe su za ka ga ɗan ɗan ƙarami ne haka to shi ne to duk aiki wanda adda ko da kwatancin ƙwaya guda na bubburwa ciki nai min riya in na riya Allah bai karɓa ta ma'ana la ya ƙabalin lawa amala Allah bai karɓa kowane irin aiki fihi wanda yake cikin aikin nan na ibada misqalu habbatin akwai kwatancin kwaya guda min khardalin tabubburo min riya'in na riya ba mun yau baya ba al yasiru min riya'i shirkun yak kadan ne riya riya komi zaman ta yak kadan shirka ce don haka duk aikin da ka sa riya komi zaman riyan nan yak kadan Allah bai karba kai shirka rawahu ibn jarir al-dabari imam ibn jarir al-dabari sarkin musulmin tafsiri shi ya ruwaito shi mursala amma mursal don ya nuna maka qasim ibn mukhaimira ba sahabi ban tabi'i ne kuma bayan zama ne mursal illa ce ko baya ne kuma akwai akwai wani na cikin isnad wanda yake da ifi shi yasa da ifun mursalun da ifun mursalan da ifi na mursal bayan zama ne mursal kuma da ifi akwai wata illa bayan irsali kun ji wannan sai hadisi na gaba ya ce warwaya kaga ya karya shi tun tashin farko warwaya an adi ibn hatim radiyallahu anhu qala an ruwaito wannan hadisin daga adi dan hatim a ta'i yarda Allah tabbata gare shi qala shi adi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yumar yawmal qiyamati binasin ranar alkiyama za a yi umarni da wasu mutane minan nari daga wuta ilal jannati zuwa ga aljanna ya ya samu ku minan nasu ilal jannati a'a minan nari daga wuta ilal jannati zuwa aljanna da an yanke musu hukunci a kai su wuta sai Allah ce a'a a dawo a kai su aljanna kun fahimta ku ba saurin kabbara rudin su ne za a yi shi ne ma'anar yumar yau malkiyamata ranar kiyama za a yi umarni binasin ga wasu mutane minan nari daga wuta an yanke musu hukuncin su shiga wuta sai Allah ya bada umarni a'a a koma da su ilar jannati zuwa aljanna kai su aljanna hatta idza da nomin ha sai sun kusanci aljanna jama'a an gargada su suna ta albishir suna ta farin ciki sai sun kusanci aljanna wastan shaƙuri ha sun shaƙi ƙamshinta Allahu Akbar sun shaƙi ƙamshinta wa nazaru ila qusuri ha sun ga benayenta ga benaye nan kangan kangan wani bisa wani wa ma a'adda Allah li ahli hafiya kuma sun ga abin da Allah ya tattali ga mutanen aljanna cikin aljanna an bude musu sun ga irin adagwagwajiyar da a ciki nodo sai a kira su wa za a kira sai a kira mala'ikun da na yi musu rakiya a nisirifuhun ana cewa ku dawo da su da gare ta come back inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani sarki an ka taɓa naɗawa an ba da takarda an ba shi sarauta an yi ni ana buki gobe sai an ka koma aika takarda da majalisar sarki mu cewa don Allah ayi hankuri an yi kure ba shi an ka babu wani an ka ba to shi ne wani wani mawaki ya zo yana yana arish ya ce wani ya gara ba na shi bane har ya tara hannu an ka kwaɗe kun fahimta to sai nudu bayan sun kusanci aljanna jama'a sun ji kamshin aljanna sun ga benayen aljanna sun ga duk adagwagwajiya ni'imomi da adarashin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tattali ga 'yan aljanna cikin aljanna duk an nuna musu sai a kira mala'iku a nisrifuhum cewa ku juyo da su an hada gare ta ku dawo da su la nasiba lahum fiya babu rabo gare su cikin ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una fayarji'una sai su dawo bi hasaratin da wata irin nadama hasara hasara ha'un wanda ba ta da digo ita ce a cikin lahalari fa ya hasaratahum ya nadama su sai a ce muku rubushi mai rubushi rubushi ya ba hausa bace mu dai nan gare mu ko nadama to sai fayarji'una bi hasadatin sai su dawo da wata irin nadama ma raja al-awwaluna bi mithla wanda duk mutanen farko ba za su dawo da irin ta ba kun fahimta fayaquluna sai su ce su waɗannan tababbun su ce rabbana ya ubangijinmu law adkhaltana an-nar da ka shigar da mu wuta qabla an turiyana ehe ku karanta min abin da an gaba eh da ka shigar da mu wuta kabla an turiya na gabanin ka nuna mana ma a raita na abinda ka nuna mana min sawabi ka na sakamakonka haka yake da ka shigar da mu wuta gabanin ka nuna mana abinda ka nuna mana na sakamakon da zaka ba mu'minnai wa ma a'adat tafiya da abinda kai tattali cikin aljanna li aika ga masoyanka kana ahwana alaina wallahi yahi muna sauki bisa ga wanga rudi da an kai mana kaga rudin su ne an kai ko kala sai Allah ya ce za ka arattu da kuma wannan shi ne nufi gare ku ai da gangan ni kuma ba rudi na kun kai ba yawan jama'a duk wanda ya tsaya yana sallah wanda duk ya gani don wa aka ɗauka yayi don Allah in kun tashi ibada maimakon ku tsalkake zuciyarku don Allah sai ku yi don wasu su gani ba ku rudi Allah ba to rudin nan na da kun wa Allah duniya kun kai da yaga ibada shine Allah ya rama rudin yace akai ku aljanna sai da an ka tasar ma aljanna da ku kun gani imomin da a cikin da duk adarashi da adagwagwajiya da alatun da a cike kun gani Allah ya dawo da ku kaga yafi zafi kun fahimta Allah ya rama ko bai rama ba to Allah kai mana tsari da gariya sai Allah ya ce zaka arattabe ku wannan shine nufi gare ku kuntum ai kun kasance duniya idza khalawtum in kun in kun wofinta in kuna ku kadai ba rastumu ne sai ku yi fito na fito da ni bil azaim da manya-manyan zunubai azaim ai ka ba irin zunubi kun fahimta su ne azaim in kuna kudai sai ku yi fito na fito da Allah bil azaim da manya-manyan zunubi ko wani iri yau in kuna kudai Allah na ganin ku sannan in kuna kudai ko bai ganin ku wai za laƙitumun nasu amma in kun ka haɗu da mutane in kuna cikin mutane laƙitumuhun sai ku haɗu da su mukubiti na kuna masu ƙanƙan da kai ganin ce da Allah sahabi annabi haƙi kun fahimta tura'unan nasa kuna nuna ma mutane ayyukan da kuke aikatawa na, na tura'unan nasa kuna nuna ma mutane bi khilafi sabanin ma tu'tini abinda kuke ma tu'tuni abinda kuke bani min qulubikum daga zakatanku abinda a cikin zukatanku daban abinda kuke nuna mutane daban in kun fita kuna nuna mutane ku na kware ne alhalin cikin zukatanku akwai wani abu ciki kun fahimta hibtumun nasa kun ga kwarjinin mutane walam tahabuni amma ni ba ku ga kwarjini na ba inji Allah wa ajallaltumun nasa kun ga girman mutane walam tujilluni amma ni ba ku girma na ba duk abinda kuke kuna yi ne don neman yardar mutane ba don neman yardar Allah ba kun fahimta wata raktun linnas kun bar ayyukan sabo saboda mutane walam ta tarkuli amma ni ba ku bar sabo saboda ni ba al yawma don haka yau uziqukum zan dandana muku alibal azab matsananciyar azaba ma amma hurimtun tare da abinda anka haramta muku min sawabi na sakamako subhanallahi don haka jama'a yan abu ba don Allah ba karamin laifi ne wallahi ba karami bane rawahu dabrani fil kabir imam dabrani ya rawaito cikin mu'jamul kabir wal baihaqi da imam al baihaqi fi shu'abil iman cikin littafin sa shu'abil iman kun ji wannan hadisin kan ko jumla sa mai kyau ce amma hadisi ne maudu'i domin cikin isnad akwai makareci kun fahimta lokaci yayi to alhamdulillah to sai mu tsaya kaga hadisan dai duka suna da illa ga isnadodin su ko amma mun karanto baya waɗanda ba su da illa in kun lura in kun bi wa'annan inganta duk jumlolin guda ne da wa'annan ba su inganta ba don haka sai mu yi riko da wa'anda na inganta mu kauda kanmu ga wa'anda ba su inganta ba Allah shi ƙara tsira da aminci ga annabi abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara kada kowa ya tashi sit down inda inda ne inda ne ya kuskure kuma Allah shi yafe mini don Allah ku yi hankuri duk da yake mangaraba ta yi kusa amma akwai jawabi a takaici da wani malami wani shek shi ma zai gabatar muku bismillah